الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 27 ga watan safar ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 27 ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na tamanin da shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'udin al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman a inda al'imamul bagawi a cikin wannan littafi ya kawo babin da ke bayani akan manya-manyan zunubai da suke haifar ma da imanin mutum tangarɗa daga cikin waɗannan manyan zunubai al'imam albagawi ya kawo mana hadisin annabi ruwayan abu huraira cewa akwai wasu abubuwa guda bakwai laifuffuka ne su waɗannan abubuwa guda bakwan suna hallakar da bawa suna raba shi da mahalicin shi su lalata mai rayuwan shi duniya da lahira sahabbai suka tambayi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zayyano kuma ya lissafo musu waɗannan abubuwa guda bakwai daga cikin lissafin da annabi ya yo sai bayani da cewa akwai cin riba riba tana daga cikin zunubai masu hallakarwa to bayan da malin ya zo ya bayyana mana haɗarar riba daga ciki ya ce akwai ƙofofi saba'in da uku da riba ke tattare da su na musiba da bala'i mafi sauƙi annabi ya ce da mutum ya ci riba to gare ya zina da uwar shi to wannan abu ne mai hadarin gaske kuma gashi Allah maɗaukin sarki a cikin alkur'ani ya danganta masu riba da rashin imani kuma ya sanar da su cewa in sun shirya yaƙi to shi ma ya shirya cin da dai an gaya musu sun ƙi su ji Allah maɗaukin sarki ya raba mu da wannan mummunan aiki to kasantuwan hadarin da riba take tattare da shi maga dacewan mu tsaya mu tattauna akan bangarori da mutane suke hudodi na dukiya da kasuwanci da hada-hada na yau da kullum wanda riba tana sadadowa tana shiga cikin dukiyoyinsu da kuma abin da ya shafi arzikinsu to wannan kuma hadari ne a cikin rayuwar musulmi daga cikin waɗannan ɓangarori da riba ke shiga cikin hada-hada da hudun musulmi akwai hada-hada da hudda da banki wanda kai tsaye abin da mutane suke kira da fawa'id al-bunuk ko fawa'id al-masrafiyya to waɗannan dukkaninsu riba ne kamar yadda manyan malaman musulunci suka tabbatar mana da wannan ba fa'ida ba ne musiba ce an gane wannan da kyau ku yasa mafi yawancin malamai suke cewa ribal bunuk ko ribal masarif an fahimta za mu tattauna wannan a cikin karatuttuka mai tsawon gaske allah maɗaukin sarki shiryar da mu daga cikin manyan malamai da suke tsokaci dangane da haramcin riban banki akwai babban malami ali bunan nayyib shuhud a cikin littafin shi mai suna alkhulasa fi ahkamil ijtihadi wata qalidi fakat a jizin shi na farko shafi na 354 wannan hamshakin malami ga abin da yake cewa fatara wa tasma min alfata wal ghariba wal ajiba so da dama kai mai karatu kakan ga ka karanta wasu daga cikin fatawoyi baki wanda ake zuwa da so ana yada so cikin al'umman musulmi da jin waɗannan fatoyin da za ka saurara da kunninka a wani lokaci abin zai baka matukan mamaki a ce yanzu har akwai mutumin da zai iya buɗe baki ya ce riba tana da kyau har akwai malamin da zai tara ɗalibai suna mai kabbar bari a gaban shi yana cewa riba da ake ansa a cikin ajiyan banki wannan abu ne mai kyau bala ya ce fatawa mai tattare da ban mamaki fatara man yi hallilun riba almuharramun fi kitabillahi wa sunnati rasulihi abin mamaki za ka ga ko ka je malamin da zai tsayo wajen cewa riba wanda nassin alkur'ani da sunna suka hana cin irin wannan riban kuma wani zai zo ya ce maka halal ne li'annahu ana matse shi ya kawo dalili sai ya ce ai kaga ita wannan riban da ke shiga cikin al'amuran ajiyanka da hudanka da banki daruriyatu liktisadiyya wai ai wannan lalura ne na hada-hada da hudda na tattali na arziki na waye-nawaye yanzu kana da biliyan ɗari za ka aji a gidanka ne dole ne sai harkan banki duk wanda yake da irin waɗannan kuɗi ko da yana hudda da kamfanoni na waje ba ta yadda za a yi rika kinkiman kuɗi irin wannan yana zubawa yana kaiwa a hannu dole harka ne na banki to ko in za ka shigar su fita to akwai abin da ko zai shigo ma wanda banki take baka sakamakon ajiyan da kai ya kai wani adadi kun gano wannan da kyau ko to wai ai wannan lalura ne na tattali malam ya ce kama yadda e kamar irin wannan ma ire-iren waɗannan malamai kamar yadda suke riyawa kuma suke da'awa au li'annar ribal jahiliya la yantabiqu ala ribal bunuk ko kuma kamar yadda suke cewa ai riba na jahiliya irin wannan kai tsaye baya ɗabbaƙuwa ya shiga cikin al'amarin riban bankuna mun gane riba na jahiliya wanda alkur'ani da sunna suka yi magana a kansu to kai tsaye ba sa kutsowa su shiga cikin al'amarin hada-hadan banki male ce kama ya tsumu kama yadda yake samun irin waɗannan malamai ke riyawa kaga malam gaba ɗaya da yake maganganun nasu shirme ne duk shiririta ne ko ya ce yadda'i ko ya ce yaz'umu duk wanda yake bude baki ya ce riba na irin wannan hudda da banki na interest da ke shiga cikin ajiyarka na kowane ma yanayin ajiyan tukuna mala ya ce riyawa ne da kuma tsammani da zato suke yi babu tabbas cikin abin da suke yi al'umma annabi kun fahimci wannan da kyau ko babban malami ya ce وهكذا ترى من هؤلاء العجب العجاب zaka ga abun mamaki da gaske a wajen ire-iren waɗannan malamai masu ka sassaɓa da karambanin sakin irin waɗannan fatoyi fittiba'il ahawa'i wa irda'il asiyad za ka same su wajen ƙoƙarin bibiyan soye-soyen zuciyarsu da kuma bin abin da zai birge wasu daga cikin manya musamman attajiran da suka tara ƙazaman kuɗi da suke da ajiya manya-manya a cikin bankuna wanda duk wata suna samun miliyoyi ta hanyar waɗannan ajiyan da suke yi duk malamin da ya tsaye zai halattar da irin wannan riban ga irin waɗannan shugabannin to za ga suna son shi suna jin daɗin shi kuma suna jin shi a jika wanasu autana sau ƙaunar ta'ala irin waɗannan malamai sun yi watsi da gangar dangane da faɗin Allah maɗaukin sarki cikin sotul jasiya a aya sha takwas inda Allah yake cewa sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fatta bi'iha kai manzan Allah da duk wanda ya yadda ya bi ka da duk wani wanda ya imani da abin da muka aiko ka da shi to mun sanya kai da su akan wata shari'a ce a dukkanin al'amuran yau da kullun da za ku yi fatta bi'a saboda haka wannan shari'ar ita kadai aka ce ku bi sai Allah ya jan kunni ya ce wala tattabe ahwa allazina la ya'lamuna kar ku sake ku rika bibiyan son zuciya na mutanen da ba su san abin da suke faɗi ba ba su da ilimi ba su da gogewa akan fannin da suke buɗe baki suke magana akan shi kar ka sake ka biye masu yanzu kenan a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana jin kunnin duk wani malami da cewa in zai yi magana to yi magana da abin da yake cikin shari'a ne to ko abu bai zama shari'a sai in ya zama ƙur'ani ne ko hadisi ne ko ijima'i ne ko ƙiyasi lafiyayye ko fatuwan da take da majingina karɓaɓɓe a cikin alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman farko wannan da su ake gina addini duk wanda ya zo da wani abu na fahimta na ra'ayi na kwatance da misalce-misalce wanda ya karo da nasoshin alkur'ani wannan ba zai zama karɓaɓɓe ba kuma ba zai zama addini ba sannan ba zai zama shari'a ba wajibi ne malamai da kuma ɗaliban ilimi su fahimci wannan da kyau a cikin sotul ma'ida a aya ta 49 allah maɗaukin sarki yana cewa wa anihkum bainahum bima anzalallah duk hukuncin da za ka yi a tsakaninsu kai annabi haka duk wanda ya biyo bayan annabi zai ɗauki hukunci akan al'umman annabi to in ya tashi zai wannan hukuncin fatawa ce karantarwa ne bayani ne nasiha ne wa'azi ne ko menene zai yi to ya tabbatar yayi ne da abin da Allah ya saukar abin da Allah ya saukar kuwa alkitabu wa sunna ne wala tattabe ahwa'ahum Allah madaukin sarki ya ce ya kai malam ya kai mabiyin manzon Allah ya kai rasulullahi jagoran kowa da kowa to kakku kuskura ku aje abin da yake dalili ne shari'a ne nassi ne ka biye ma son zuciyansu mun gane ka biye ma ra'ayoyinsu ka bi abin da suke so ko dan kana neman shahara kana neman bayyana kana son ka saba ma wasu dan ka sanu kai wannan janibinka kenan karkai wannan karka ba da fatawa dan kai daidai da son zuciyan 'yan son zuciya wai dan ka samu karbuwa a wajensu su yadda da kai su ce babu wani malami irinka Allah madaukin sarki ya hana wannan Allah madaukin sarki ya ce wahdarhum kai taka tsantsan kai hankali da ɗalibai kai hankali da mabiya kai hankali da 'yan neman fatawa kai hankali da 'yan kabbara 'yan munjiyo sunanka 'yan a duba mana wannan kune sarakan bincike kai hankali da ire-iren waɗannan 'yan son zuciya ai yaftino ka don kasu fitine ka su sa kai watsi da abin da ya zo daga wajen Allah an ba'adu ma an zalallahu ilaika ka saki abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar ma ko wani ɓangare daga cikin saƙon da Allah ya saukar don dai kaɗai ire-iren waɗannan mutane su ji daɗin hudda da kuma ma'amala da kai karka kuskura kai wannan in ka sake kai wannan to ko ka shiga matsala Allah madaukakin sarki ya samu dace yanzu kun kalli wannan aya kai tsaye Allah madaukakin sarki ya fuskantar da ita ce zuwa ga annabi fa ina ga kai kadai saboda kana son ka taya annaba yake ka sa kanka a cikin hadari kai karambanin shigar da al'umman annabi cikin fitina ka gaya masa sabanin abin da yake cikin littafin Allah daga mujarradin fatawa Allah madaukin sarki bai san mutane za su hudda da hada-hadan ajiyan kuɗi a bankuna ba ne? Allah bai san wannan ba ne? Manzan Allah bai san wannan ba ne? Baka san take da kirarin Allah shi ne layo dillo rabbi walayansa ba? Allah madaukin sarki bai manta abin da yake a baya sannan bai jahiltan abin da zai zo nan gaba. Allah madaukin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi annabi ya sharhin ayoyin cikin ingantattun hadisan shi malaman farko suka zo suka ƙara fada da zance gami da tsoratar da al'umma haɗarin da ke cikin al'amarin riba kwatsam kai sai ka zo dare ɗaya kawai saboda wani ra'ayi da wani fahimta irin naka na kai ɗaya ka zo ka halatta abin da Allah ya haramta wannan abin da kake halattawa da Allah ya haramta nassi ne fa qat'iyyi subuti qat'iyyi dilala yasa duk wani mai hankali da ya san abin da yake yi ya shiga cetayin shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu haka bayan da malai ya kawo mana fatawan wancan malami da kuma nasiha da jan kunni da an karar da al'umma sai taka tsantsan na abubuwan da suke aikatawa sai abu ishaqa al-huwaini al-asari al-hijazi muhammadu sharif a cikin sharhin da ya ma sahihul bukhari a juz'in shi na biyu shafi na tara malan abu ishaq al-huwaini yake cewa fal awwam su gama garin gari mutanen da suke rayuwa su nemi kuɗi su ci su sha su bacci su jima'i su haihu su mutake su makabarta su ne awwam wanda kawai shi dai rayuwa yake yi ya zo masallaci ya kabbarta ya sallah ya tafi ya dan tattambayi mutane shi ba ɗalibi ba shi ba malami ba kawai shi dai mutumin gari ne to irin waɗannan mutanen su ne malamai ke kira da awam kai ba malami ba kai ba ɗalibin ilimi ba to kai kana matsayi na uku kenan sunanka awam ko kai waye an gano wannan da kyau ku to malam abu ishaq al-huwaini yace irin waɗannan awam ɗin la ya ta haƙiƙona min shay'in ba sa ta haƙiƙin komi kawai su waye faɗa abin da ya birge su waye zo da abin da ya daidai sarransu wane ne suke goyon baya su ba sa ta haƙiƙin magana su bi diddikinta su tabbatar da abin da maganin ke ɗauke da shi walakin yuridu shi'a idza jaa ala hawahu wa mazhabuhu shi irin waɗannan ami ɗin da ire-irensu su kadai duk abin da ya zo ya daidai da son zuciyansu ya daidai da abin da yake cikin mazhabin ƙoƙon zuciyansu wannan kadai suke bi fahazihi fawa'idul bunuk malam abu ishaq al-huwaini ya ce kaga irin wannan riba da ake ce ma fa'idan banki idan jahili wanda kawai saurare yake ko kuma ba abin da ya dame shi da harkan ilimi in ya ji abin ya daidai da ran shi kawai sai ya bi ba zai tsaye bincike ya tabbatar da abin da yake na tabbas ba to sai mala abu ishaq al ne ce wannan fawaidul bunuk din an samu lajanul fatwa fil alam kwamitoci na manyan malaman duniya na ƙasashe da yankuna sun ta yin zama ana fitar da manya-manyan gogaggun fitattu ƙwararrun malamai a duk wani fanni na tattali da fiƙihul islami wa usuluhu suna zama suna tattake waje dangane da al'amarin fa'idojin banki da suke riyawa mala ya ce irin wannan kwamitoci na fatwa sun zauna fi su'udiyya a ƙasan su'udiyya wa ƙatar da ƙasan ƙatar wal imarat da kuma daular larabawa wal maghrib an zauna a morocco wa misir da ƙasar masar kullum lajanil ilmiya dukkanin wannan kwamitoci na ilimi na gogaggu ƙwararru fitattun malaman duniya ajma'at ala anna ribal bunuk sun haɗu fatoyinsu da istishhada ɗinsu na ilimi ya tattaro akan riban banki haramun wannan haramun ne kun gano wannan da kyau ko wannan gaba ɗayan malaman duniya ƙwararru fitattu sun haɗu sun ce haramun ne illa man shazza sai wanda ya fanɗare daga wannan ijima'in nasu summa ya ce muftin malam abu ishaq al-huwai ne ya ce bayan wannan abin da malamai suka tattake magana a kan shi kwatsam sai ga wani mai fatawa ya zo wa ya yana cewa la wai shi bai yadda ba bal hiya halalun wannan abun halal ne fata'ajjabul awwam haba sai jahilai abin ya daure masa kai suke ta mamaki halalun yanzu wannan riban na banki halal ne a'a bari mu ci abinmu na ja'aluha fi raqabatul alim ai koma laifin ne dai na kan shi mun gano wannan da kyau ko suna da fatawa a can da ya tabbata cewa riban bankin nan haramun ne an yi masu ruwan ayoyi da hadisai da suka tabbatar da wannan sun ji sun gamsu can sai wani shaz daga cikin malamai sai ya zo kawai sai fanɗare cikin gayyen malaman addini sai ce ai riban halal ne jahilai na jin wannan sai su ce mara balale ku ba mu abinmu mu lankwame in laifi ne na kan shi mun gano wannan da kyau ko malam abu ishaq al-huwaini yace anta ayyuhal ammi kai gama garin gari wanda ba ɗalibi ba kuma ba malami ba khalafta mazhabak ka saba wa mazhabinka ai li'anna mazhabul awwam saboda mazhabin awwam irin wannan masu hiran dandali ai yaznul haqqa bil kilo suna auna gaskiya ne da kilo wanda yafi yawa ya fi rinjaye wanda yafi mukami shike sama to ga manya-manyan kwamitocin malamai na duniya sun haramta sai a je sai a samu wani shazi mun gane wannan kawai sai zo sai ce wai kaza sai su aje mafi yawa su aje mafiya ilimi su aje mafiya gogewa sai su kawo sai su ce wai ai ga wanda suke so saboda dama son zuciyarsu ne daidai da wannan madadin su yi amfani da ma'aunin awon da suke awo da shi amma ba san wannan ba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu abu ishaq al-huwaini Allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi kun ji abin da shi ya faɗa dangane da masu karambani na isdarul fatwa akan cewa riban banki wai halal ne shi ko al-imam Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan cikin littafin shi mai suna al-mulakhas al-fiqh juz'i na biyu shafi na 40 malamin cewa yake wa khatarun riba azimun hadarin da ke ɗamfare yake tattare yake kunshe a cikin duk dukiyan da ake mu'amalantanta da riba a ciki to al'amarin riban nan abu ne mai matukan hadarin gaske wala yumkinu taharruz minhu illa bi ma'rifati ahkamihi ba ko ta yanda za a yi attajiri ko ɗan kasuwa ko duk mutumin da ke mu'amalantar dukiya hanyar siye da saidawa ya iya kubuta daga al'amarin riba sai fa in ya nutsa wajen ƙoƙarin binciken keke da keke dangane da al'amari da hukunce-hukuncen kasuwancin da kuma hukunce-hukuncen riba da wannan ne na umar a cikin muwatta al'imam malik ya fitar da cewa umar ya ba da fatawan duk mutumin da bai zuwa makaranta don ya koyi hada-hadan kasuwanci kada umar ya sake ya gan shi ya buɗe rumfa a kasuwan musulmi mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu mala ya ce wa mallam ya staɗe ma'arifatu habi nafsihi idan mutum ba zai iya gano wannan hukunci da karan kanshi ba fa'alaihi an yas'ala ahalal ilmi anha ya zama wajibi gare shi ya je tambayi malamai gogaggu masana akan wannan harka wala ya juzu lahu an yi ƙaddima ala mu'amalatin illa ba'da ta'akidihi min haluha min riba bai halatta ga wani musulmi ba kowaye ya shiga kowane irin harka ko kasuwanci ko hada-hada ko safara wanda zai zama ya ba da kuɗi a bashi kaya ko ya ba da kaya a bashi kuɗi kowane irin harka ne sai ya yi bincike ya tabbatar da wannan harka ba ta tattare da riba liyaslima bi zalika dinahu saboda ya kubatar da addinin shi wa yanju min azabillahi alladhi tawa'ada bihi almurabbina kuma ya kubata daga azaban nan ta Allah wanda Allah madaukin sarki ya alƙawarin yima duk mutumin da yake cin riba idan mutum ya san hada-hada da harkan kasuwanci kaza kubatacce ne daga riba kaga zai yi in kuwa da gangar ya shiga bai je ya binciken keke da keke don ya tace ya tabbatar da shin abin nan da yake daidai ne ko ba daidai ba ne zai iya fadawa cikin harkar riba idan ko riba tana shigowa cikin dukiyarka to za ta bata addininka tana bata addininka to ko za ta jefa ka cikin alkawarin azabar Allah da ya ce zai ma duk wanda yake wannan harka wala ya juzu taqalidun nasu fi ma hum alaihi min gairi basira bai halatta ba a matsayinka na ɗan kasuwa ko attajiri ko babban ma'aikacin gwamnati ko mutumin da za a bar magado na dukiya kadai ka je ka shiga hada-hadan kasuwanci ba tare da kayi binciken dokokin Allah da hukunce-hukuncen musulunci akan wannan harkan ba ka ce wai ai kaga kowa ma na yi duk jama'a suna yi shin jama'an nan da suke suna yi ne ala basira ko ko suna yi ne kamar aitun nasa kawai kamar yadda na ga mutane suna yi nima kawai na ara na yafa na raka na bi haka suke yi to in ka ɗau wannan kai ka shiga haɗari allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce hususan fi na haza musamman ma a wannan lokaci namu allah zai kasura fihi adamul mubalati bi nawa'iyyatil makasib musamman a wannan zamani da irin wannan lokaci namu musulmi da sauran gama garin gari ba sa lura sam da wani irin kasuwanci za su yi shin da harkan da za su yi zai samun masu da kuɗi kawai shi kenan su bukatan su ta biya su so suke samu riba aya-aya su samu riba nan da nan kuɗi su shigo masu kauri kadai su abin da suke kenan si tunanin rayuwansu da rayuwan iyalansu da makomansu a lahira ba sa lissafin wannan wannan kuma hadari ne fitina ne mutum na jefa kan cikin rikicin da ba zai iya ɗauka ba a ƙarshen rayuwar shi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce wa kada akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika annabi ya ba da labari annahu fi akhir zamani yaksuru isti'malin riba a ƙarshen zamani dab da ƙiyama an fara matsanta al'umma za su yawaita mu'amalantar riba wa mallam ya kulhu duk wanda bai ci riban shi da kanshi ba na laho gubaruhu ƙurar riban sai ta barbada a kanshi kai baka ci ba za a ciwo a ciyar da kai baka ansa ba za a anso a baka bala'i iri-iri sai ya zo ya baibaye mutane shi sa dole ne a matsayinka na musulmi da ka yadda alƙur'ani shi ne rayuwanka annabi shi zai nuna maka yadda za ka bi allah ka tsira dolanka ne ka rika taka tsantsan kuma ka rika bin diddiki kana bincike ka tabbatar da duk wani irin huddan da za ka yi to huddan nan ya yi daidai da abin da allah ne ya ce jama'a kuna gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam usaimin ya ji malam fauzan ya ce wa minal mu'amalatin rabuwiya yana daga cikin mu'amala da mutane suke na riba ma ya jari filbunok irin hada-hada da hudda da ke gudanuwa a cikin bankuna minal idani bil fa'ida na ajiyan da mutum yake bayarwa a aji domin ya samu wasu fa'ida na kuɗi asusu ne za a buɗe na musamman mutum zai kai kudin shi ya zuba cikin wannan asusun wahiya alwada'a athabita ila ajal kudin zaka aje ne zuwa wani lokaci in ya kai to zaka ansa wannan kudi ko za a baka fa'idan kaza ina fatan mun gano wannan da kyau so da dama irin wannan ajiyan kudin zaka ga idan mutum yana ko kashiya ne shi ko yana hada-hada yana rike da wata ma'aikata ko yana kula da kudin albashin wasu jama'a idan kudin suka zo ko a ce kila kudin arias ɗinsu ne ko kudin wani abu nasu ne madadin ya ba su sai ya ɗauki wannan kudin sai ya je sai ya ajiye irin wannan asusun na wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku abin da wannan abin ya fito na riban da aka bashi na kwana talatin ne ko kwana sittin ne ko kwana casa'in ne to shi kenan wannan shi ne nashi rabon mun gano wannan da kyau ko wannan irin wannan ajiyan da suke haramun ne an gano wannan da kyau ko kaje ma haƙƙin mutane da bai ba su ba wannan riban da zai samu na lokacin da aka ƙididdige wannan ajiyan da zai yi to wannan haramun ne ina fatan mun gano wannan da kyau zai je ɗibi kuɗin mutane ya depositin ɗinsu a irin wannan asusun haka siddan wai zai samu wani kuɗi ana kiran irin wannan asusu da mai time deposit a ma'ajiya ne ko asusu ne na wani lokaci ƙarancin shi shine kwana talatin kun gano wannan da kyau ku to wannan ɓanna ne ba ɗan ƙarami ba za mu zo da izinin Allah za mu tattauna bi dukka dangane da banki da kanshi banki na cin riba ko da bai ba da bashi da ruwa ba ko ko baya cin riba za mu zo mu auna tsakanin bankin musulunci da kuma banki irin na gargajiyan turawan yamma ka gane tsuran banki kan shi ko da bai ba da bashi da ruwa ba shi kan shi banki hada-hadar riba ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ala basira bi iznillah yasa kowa ya natsu wannan harkan harka ce wanda za mu bi ta sannu cikin hankali a natse kuma hankali kwanci shi yasa yanzu harkan muna bayani akan al'amarin riba kafin mu zo akan abin da ya shafi wai naira da dala sefa da riyal shin suna da riba cikinsu koko babu Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu mala ya ce ta sarrafa fi bank banki zai rika ta sarrafi da wannan kudi ila tamamil ajli har zuwa lokacin da aka yi alkawarin ya cika waye da fa'ul sahibu ha fa'idatun sabita shi wanda ya aji wannan kudi to za a ba shi wannan fa'ida na shi bi nisbatin mu'ayyana fil mi'a gwargwadon percentage da suka yi za a ba shi kuma duk bala'in da ya taso ma kana neman kuɗi in wannan lokacin bai cika ba ba su baka fa kamar kai ne yanzu in baka da asusu a banki ka je ka ce a baka kuɗi ko da bankin kuɗi ya cika shi sama da ƙasa ka san ba za su baka ba ko to haka idan kuka yi za ka sa kuɗi a cikin asusu na kwana talatin sai ka kwana 27 matsala ya taso uwarka za a yi mata aiki a london sai dai ta mutu ba su baka ba zai dai ka nemo a wani waje lokaci na cika kuma ko dai ka ci gaba da sabunta wannan yarjejeniya ko kuma ka hansa kuɗinka da fa'idanka mun gane za a ce za a baka a cikin percentage kaza cikin ɗari. ka asharati au hamsati fil mi'a ko dai 10% ko 5% na wannan kudin haka za a ba a baka an gane wannan shine ku zo ku yi tajibin goshi kuna neman ku ansa kudin ku a ma'aikata a haɗa muku wata ɗaya wata biyu wata uku ba a baku ba wani mugu yana can ya adana su yana ɗiban riba yana ciyar da matan da ya fi so yana ciyar da 'ya'yan da suka fi kowace 'ya'ya gata yana gida gidaje yana siyan gonaki da manya-manyan motoci ya ci wanda yake so ya sha wanda yake so ya sa suturan da ya mai da dukiyan da bai halatta ba gare shi da mu'amalan da bata halatta ya yi ta ba an gano wannan da kyau ku ana ganin waye wannan ba wani abu ne abu ne wanda yake ma ai kowa yana yi kuma yanzu in ka ce ba za ka yi hudda da banki ba to kenan da menene za ka yi hudda waye mutu waye rai ina kai ina komo duk irin waɗannan uzurori kawai wai an ga mutane suna yi su ma sun kama sun kama yi yaushe ake haka jama'ar annabi haka ake addini duk a zubar da fatoyi da ilimomi da karantarwa na malaman sunna a ji a kamo shiririta Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to bayan da muka ɗayin waɗannan bayanai a matsayin shimfida da sharan fage don mai sauraronmu ya gane cewa kuɗin da yake ansa tun yanzu da yake ce ma fa'idan banki ko interest ya gane riba ne kafin a kutsa cikin wannan harka don wani zai ce to alhamdulillah kaga dai yanzu watannin ya kusan karewa za a turo man da kaza ya kamata in je in karba abuna tun kafin malam ya iso wannan waje ya ce mana babu kyau to kaji haram ne sai ka bari an gane wannan da kyau ko yasa kowa ya shiga tetayin shi kuma sannan kowa ya taka tsantsan ka je ka shiga kasuwanci na halal ka zauna lafiya duk wani wanda yake ci a ƙarƙashinka shi ma ya samu zaman lafiya in ba ka ba hadisin annabi sai ya tasiri kanka ka shiga matsala kana roƙon Allah madaukakin sarki yake karɓa annabi ya buga misali da wani mutum ya taho tafiya yana daga cikin sharɗan ansan addu'a da lokutan karɓan addu'a shine ya zama kana cikin halin damuwa sannan lokaci daga cikin lokutan karɓan addu'a har akwai halin tafiya sai ga wani matafi kaga daidai lokacin ash'asa agbara gashi dukun-dukun cikin damuwa kaga ka'ida na biya cika mun gane yana ɗaga hannu na dubban addu'a yana kiran Allah kadai akan Allah ya kawo mai agaji annabi ya ce mat'amuhu haramun abincin shi fa haram ne wa malbasuhu haramun tufafin shi fa haram ne wa guzziya bil harami an ciyar da shi haram yana karami fa sai ce fa anna yustajaba lahu ta ya Allah zai karba mai wani karambani ma tukun ya kai shi roƙon Allah irin wannan halin kan sa haram ka ci da iyalinka haram ka ci a cikin da ne za ka yi zakka za mu zo mu tattauna wannan shin idan ya zama kana da naira miliyan ɗari sai aka baka fa'ida ta miliyan biyu ko miliyan uku in ka tashi lissafin kuɗin da za ka fitar zakka da su za ka haɗa ka fitar da zakka za mu zo kan wannan bi iznillah allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce al'auraq an naƙadiyya al'aurak annakadiyya kudin takarda mun gano wani da kyau ku kudin takarda wanda wasu masu karambani suka ce wai babu riba a cikinsu kuma zai zai ce ba riba a kudin takarda a kace kudi kuma abba ya ce wannan da kyau ku sai ka ce wannan yayin banzan amma ba kudi ba a ce wanka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to za magana kan al'auraq annaqadiyya mahala ce kanan nasu filkadimi ya ta'amalo na zahabi wal fidda aslan a zamun nan baya tun da da da can can mutane sun dade suna amfani suna mu'amala tsakaninsu na siye da saidawa ta hanyar zinare da azurfa ne kadai wannan shine abin hada-hadan mutane a tunda fakanatu dananir min zahab kudi wanda ake yi na dinare a wancan lokaci zinare ne ake narkawa a ma'aikatan sassakawa da kera kudi sai a fitar da nauyin gram kaza mai fadi kaza mai tsawo kaza to shi matsayin shi da darajar shi to kaza wajen ciniki waɗannan kuɗin a haka kowane ma'aikatan ƙera kuɗi a tun da da can haka suke yi don ba zuwa ake da tsuran zinare a cikin ƙuran shi ba ba zuwa ake da zinare wanda aka riga aka tace aka tankaɗe wannan ƙoran aka fitar da tsantsan zinaren aka dunkule shi ake ciniki da shi ba ba zinare wanda aka mai da shi kayan ƙado ko kayan kwalliya abin wuya ko ɗan kunnu ko zobe ko mundaye ba da haka ake ciniki ba gwamnati ce na irin wancan zaman nan na da da can mai nisa suna da waɗanda ke ƙera wannan dananiyar ɗin a kowace unguwa a kowane gunduma kowace ƙaramar hukuma da kowane yanki duk wani hakimi ko dagaci ko mai unguwa ko sarkin yanka to yana da waɗanda suke alwakilan shi ne makera ne da ke narka wannan zinaran mun gane suna da ma'aunin da ake yin shi ala haddin sawa kun gane sai a fitar da shi dinare kaza ne wannan za a karta a jikin shi to ka'ida saboda tsoron algushu da ha'inci irin na jama'a in ka je za ka yi siyayya sai an sa wannan duk da gashi an rubuta dinare goma ne to sai an sa shi a kan sikeli in ya ansa nauyin shi daidai to shikenan sai a yi mu'amalan ciniki da wannan dinare da aka yi da zinare wanda ka zo da shi wakanatu darahim min alfidda su kuma darhami su ne darahim ana yin su ne daga azurfa mun gane da wannan ne idan ka zo za ka fitar da dukiya za ka fitar da zakka cikin dukiyan da allah ya baka to sai sa'i sai ya ce wani irin dukiya kake da shi in ka ce dinare ne sai a zo da dinare 20 kaga dai an kera shi ya zama kudi ko sa'i zai auna in ya tabbata to shikenan sai a ce dinare 20 za a dauki daya za a kasa shi hudu shine zakanka kun gano wannan ko a kasa dinare 20 40 shine zakanka idan kuma dukiyan da kake da sai ka gaya masa'i ai darhamomi ne sai ce to darhami 200 shine zakkanka za a ansa darhami biyar a matsayin shine zakka za a kasa su 40 200 nan sai a ɗauki kashi ɗaya kaga kenan a wancan lokaci abin da ake hudda da hada-hadan kasuwanci da shi a matsayin kuɗi zinare ne da azurfa wanda aka sarrafa ya zama kuɗi an gane domin kana son dunkulallen zinare ba za ka ba da dunkulalle da dunkulalle a baka ba sai an sa shi a skeli mislan bi mislin an gane wannan in kuma kana da dinare to idan mutum ya zo da wannan dunkulallen za a ɗora shi a kan skelin awon zinare mitan shi zai ba da wannan zinare naka mai nauyin kilo kaza to za a siye shi da dirhami kaza ko za a siye shi da dinare kaza sai irgo sai ya bayar mai yiwa wannan zinaren da ya zo siye shi ba zai kai ne a kera mai kudi da shi ba zai kai ne a yi mamatan shi abun waya ko ɗan kunni ko zabba ko warawarai ko mundaye ko za a mai wani kwalliyan gida da shi ko zai aje a matsayin kadara daga cikin kadarorin da yake tarawa to zai iya siyan zinaren da mai dinare da yanzu dinare ya tashi daga zinare ya zama mai kudi amma kudi na mai kudi na zinare ya tashi daga azurfa ya zama dirham amma dirham na mai na azurfa an gano wannan da kyau ku shi yanzu kudi ne wannan kaga an sarrafa zinare an mai da shi kuɗi an sarrafa azurfa an mai da shi kuɗi amma menene kuma zinaren ne ko kuma darhamin jama'a mun gane wannan da kyau ko fahimtar wannan a nan kuma a daidai wannan lokacin a haka zai taimaka mana idan muka ƙetara abin da muke son mu faɗi a gaba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ma zalan nasu ya ta'amalo na bizalika إلى قبل قرنين من الزمان أو قرن ونصف mutane ba su gushe ba haka suke hada-hada da mu'amalan kasuwancinsu har zuwa suka cinye ƙarni biyu ko ƙarni ɗaya da rabe wannan shine mu'amalansu to yanzu misali kafin wannan ƙarni ɗaya ko ƙarni ɗaya da rabe a baya can da me mutane suke mu'amala mun gane da me suke yi da me suke siye da saidawa in kai wannan tambaya sai mu ce wannan shar'u man qablana ne kila ba gaya mana ba ba mu sani ba qur'ani bai gaya mana ba an fahimci wannan da kyau ko amma bayan annabi da kafin annabi da lokacin da ya biyo baya an cinye karni ɗaya ko biyu ko ɗaya da rabi da zinare da azurfa ake mu'amala ta hanyar sassaƙawa da ƙerawa su zama dinare da kuma darham to sai mala ya ce haisu na sha'ata fikratan ƙa'ima alal mustanidat ana nan sai kuma wani fikira sai ya shigo ma 'yan kasuwa sakamakon matsaloli da lalurori da suke fuskanta na hada-hadan da suke yi wanda za mu zo mu tattauna shi a gaba kaɗan nan ba da daɗewa ba mun gane wannan da kyau ko so koma suna neman su daina tafiya da kuɗi saboda suna shiga cikin jiragen ruwa kuma zinare da azarfa abu ne masu nauyi suna ƙara ma jiragen nan nauyi na biyu sukan haɗu da fitina irin na namun daji su bi su da gudu aljihunansu da ma'ajiyarsu ya fashe kudinsu watsi ga bala'in 'yan fashi da makami akan hanya ko masu kaman bayi duk wannan fitintunu ne wanda 'yan kasuwan da suke fuskanta sai aka rika samu a daidai irin waɗannan lokuta suna samun asaran dukiyoyinsu masu yawa to sai wani fikira sai ya shigo masu ya za su bai wa dukiyoyinsu kariya da tsaro daga fadawa cikin irin waɗannan haɗurra to shine sai suka shirya da 'yan kasuwan da ke zuwa suke zuwa wajensu kasuwanci a nesa da cewa su zo su aje su girke wani wakilinsu a nan garin misali mutumin zaria yana da bukatar zuwa lagos siyayya ko ya je fatakwal ko ya je kwatano ko ya shiga nijar to irin waɗannan haɗurra da fitintinin suna nan tattar a hanya kuma dukiyan shi na faɗawa cikin haɗurra masu illa to shine sai suka yi hikima sai suka zo da tsari mai kyau cewa a samar da wakilin duk wani babban ɗan kasuwan da ya shahara ana zuwa kasuwanci da shi a nan zaria in za ka tafi kasuwa sai ka zo sai ka yi draftin kudinka a wajen shi sai baka draft ya baka takarda wanda kowane takarda ɗaya daga cikin wanda ya baka tana ɗauke da abu kaza misali ka ba shi dinari dubu to sai ya ɗauki draft kama ce kowane draft ɗaya na wannan takardar da zai baka yana ɗauke da dinare goma ne mun gano wannan duk gasu an rubuta da sunan ɗan kasuwan da kan sarkin shi da abubuwan da ya sa na tsaro yadda wani ba zai iya bugawa ba sai tattara waɗannan takaddun takaddun takaddun takaddun sai baka na adadin kuɗinka wanda duk duniya in ka je ka bayar ka ba banzacin da ba su ne suka baka ba to in ka ɗauki wannan abin da aka baka a matsayin musnad a matsayin madogaranka a matsayin wancan drafting da kai na waɗancan kuɗi naka to zaka je zaka kai ma wancan mai kuɗin na wancan garin abin da kuɗin kuma suna wajen wakilin shi a nan garin kai yanzu zaka rike wannan in dan bashi ma ya tare ka a hanya ya kwace wannan ya kwace banza kuɗinka dai suna baya mun gano wannan da kyau ko in ka isa garin ko sun tare ka a garin ba abin da za su ansa za ka je ka ba da wannan ne shi yana gani ya san kudin shi kaza sun tabbata a wajen wa a wajen yaren shi zai baka duk kayan da kake so idan ka je wajen wani ɗan kasuwa daga cikin 'yan kasuwa a kasuwan garin duka kana miƙa masu waɗannan takaddun za su ce e akwai kudin wajen wane sai su baka kaya su ansa waɗannan takaddun su kuma sai su tattara waɗannan takardun sai su kai mashi shi kuma sai tattaro kuɗinsu sai ya ba su ko ya tattaro kayan da suke bukata a wajen shi sai shi kuma sai ya ɗiba sai ya ba su ina fatan mun gano wannan da kyau kun ji kyakkyawan fikira da ta shiga cikin mutane a tun da da can zamani mai nisa Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce fakanat tujjar yusafiruna min amakin ba'ida a wannan lokaci ana samun 'yan kasuwa suna yi tafiya daga wajeje masu nisa ya khafuna fi asfarihim min al-gharaqi wadiya ilmal a cikin wannan tafiye-tafiyen nasu suna jin tsoro a cikin tafiyansu na nutsewa a cikin ruwa in sun shiga jiragen ruwa da kuma tozartan dokiyoyinsu kamar yadda muka yi misalan yadda sukan fada cikin hadari na tozartan dukiyoyinsu a baya kaɗan fakano ya ako zo na aurakan bil hawala ila tujjar fil amakin lati ya zabo na ilaiha sai suka zama suna zuwa suna ansan kuɗi amma takaddu ne madadin kuɗinsu da suka bayar na cewa lallai wane kaza yana da abu kaza daidai kaza a hannunmu a yau in gaje ka yi draft ai ba ana baka adadin wannan abin draft ɗin da kai ba kuma yanzu inda ka yi drafting ɗin in gaje ka kai ma wani can daban zai baka kuɗinka zai baka ba sai wannan ba yanzu misali idan za ka aikin hajji sai ka je kai draftin 1 miliyan aka baka draft sai ka kwasa za ka yi ma'aikatan gona a baka taki kun gano wannan matsalan ko kenan wannan abin ashe 'yan kasuwan musulunci tun da da can mai nisa sun san da shi kuma sun zo suna mu'amala da shi shi kan shi bature ko ya yi kawai ma abin kwaskwari ma da ya tashi yi ma abin shi kawai sai mai fenti jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shi sai mala yake cewa suna san irin waɗannan takardu bil hawala a matsayin in an karba za a gane cewa kuɗi kaza na wajen wane kaza saboda haka a ba su kayan wannan kuɗin za a sa kuɗin a hannun shi to suna tafiya fi amakin ba'ida wajeje masu tsaye fil amakin allati yazhabuna ilaiha fa yusafiruna min al-mashriqi ila al-maghribi ‘yan kasuwa suna kwasan jiki tun daga gabashin duniya su nausa su yammacin duniya fai da fa'una amwalahum minas zahabi sai su ɗibi dukiyoyinsu na zinari su danka ila rajulin fil mashiriki a haɗin wani wakilin ɗan kasuwan yamma da yake garinsa a nan gabashi fil baladin ladihun fihi a garin da suke kamar yadda na buga misalin Legas da zaria ai an gano wannan da kyau ko za su ɗauki kuɗin su bashi shi kuma ya buga wannan draft ɗin ya ba su mala ya ce yotihim hawala ila wakilin lahun fil maghrib sai ba su takarda mai ɗauke da tabbacin kuɗinsu da ke nan gabashi to yana hannun shi su kuma su tafi yammaci wakilinsu na can in yaje ba da sai a karɓa ai yanzu ma masu canji suna irin wannan in ga wajen 'yan canji ka ba su naira so kuma sai su aika da saƙon katta kwana zuwa wajen wakilinsu da ke kotono ko yake lome ko yake saudiya ko yake dubai ko yake india ko china ko america ko jamus kana can kawai sai ce to wane ya ce za a baka dola kaza riyal kaza dutch kaza pound kaza kaza da kaza kun gano wannan da kyau ko nan kuma kudin nan aka ba da su can kuma sai a yi wani harka na daban shi ne ake ta sabunta irin wancan yarjejeniya irin ta da jama'a kun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai malin ya ci gaba da gamsasshen bayani yana cewa fayaslimuna min ad-diya'il mali fi tariqi da haka suka kubuta daga hallakan dukiyoyinsu akan hanya mahala ya ce wa hamilahum hibzuhu wal qiyamu alaihi shi kuma wannan wakilin sai ya ɗauki gabaran tsare su da tsare masu dukiyansu a sanda suke tafiya a hanya ma'ana dukiyan na gida ko ka caje su ba abin da aka samu ba wani abin da aka samu idan aka ba da dukiyan a nan wani lokaci sukan yi wani abu a farko-farkon fara yarjejeniyan sai shi wakilin cin da ayari suke karabka babba na 'yan kasuwa sai hada su da yaren shi an gano wannan sai hada su da yaren shi zai rike wannan hawala din kudin na nan sai ya tafi ana zuwa shi zai je wajen ɗan kasuwa kaza ya ce wane yana da kaza a wajenmu wane yana da kaza sun san shi sun san waɗannan abubuwan da harkar ne ta ci gaba sai aka rika buga ma kowa adadi kamar yadda muke bayani baya kaɗan nan ana ba shi abin shi a hannun shi ci gaban zamani ne ya haifar da wannan kamar yadda da yadda ake aje kudi a banki in kana da kudi a nan zaria a banki kaza inda za ka je lagos a wannan bankin ba za su baka kudi ba ba za su baka ba sai ka da wannan branch din kaga an samu matsala da aka samu ci gaban zamani in ka aje kudinka a nan zaria in ka je america za ka iya cire kudinka yanzu kaga har an ci gaba an fitar da credit card yadda kana zuwa kasa kawai suna dubawa kawai sai su game sai su ga kudin sai su zari mun gane wannan kamar ɗan abin nan da ake sawa wanda kake zuwa a kantina mun gano da kana sawa dan kati ne kawai yana duba a kwamfuta kawai sai ga asusun ajiyanka ai ga kudin nan zankami kana sa mai password kawai cap cap cap cap cap ya cire kudin shi kawai sai a buga maka takarda sai a baka duk wannan hawala ce irin na da wanda aka ɗauko ake yi kawai bature ya zo ya sabunta bayanan zamani kawai ya kawo ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa fa'iza nazalu bil makanin ladhi hum musafiruna ilayhi in suka sauka inda suke tafiyan wajadul wakil sai su samu wakilin wannan mutum a can garin faɗauhu alwaraka almustanid sai su ba shi waɗannan takardu na tsayin drab da suka yi kun gane faɗahun ma yuriduna duk abin da suke nema na haja sai ya ba su fashtarau tijaratihim sai sai kayan kasuwancinsu wantakalau biha ilal makanin ladhi yasha'una sai su tafi da shi duk inda suka nufa da duk inda suka so na hudansu da kuma hada-hadan kasuwancinsu wanda suke so kaga kudinsu bai lalace a hanya ba sannan bukatansu kuma ta biya jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu mahala yace summa tawassa'atil fikra daga nan sai kuma fikiran ta ƙara yalwatuwa minat tujjari daga waɗannan 'yan kasuwa hatta asbahat sha'i'a za'i'a bainan nasi har ya zama da 'yan kasuwa ne kawai suke wannan har sai ya zama mutanen gari su ma sun fara mun gane za ka je wajen wane sai baka irin wannan takaddan kana zuwa ka bada shi ma sai baka kawai ina fatan mun gano wannan da kyau to shikenan sai a rika kowa ma yana yi mala ya ce wa fil jama'at a cikin jama'a iri-iri al'adu da ƙabiloli da masu harkoki daban-daban su ma suka ɗauki wannan harkar suna yi sun ma ba da zalika asdaratul waraka al-ma'arufa al-mahudatul anabin naqat daga kan wannan ne sai kuma ga to wai ba za a yi waɗannan kuɗin ba madadin a rika buga dinare me zai hana ba za a koma ana buga wancan draft ɗin ba madadin draft ya zama kuɗi ne kuma an gano wannan da kyau ku kowane takarda ana nan ana yi ana yi ana yi kaman wasa an fara kawai sai gwamnati ta mai da abin ya zama su ne kudin yanzu ba zinare da azurfa ba amma kowane kudi kaza to daidai yake da dinare kaza daidai yake da dirhami kaza sai zama madadin waɗannan sai suka zama zinare da azurfa sun zama kadarori kawai sun zama haja kadai yanzu ba su ne kudin hada-hada ba waɗanne ne kudin hada-hada su ne waɗannan takaddun shin yanzu takaddun sun zama a matsayin mu ce madadinsu ne ko wakilansu za mu tattauna wannan a karatu na gaba bi iznillah to shine sai mala yake cewa sun ba da zalika asbahatul awraq al-ma'rufa al-ma'huda al-ana bin naqd daga nan sai waɗannan takardu da aka sani aka saba da su sai suka bayyana fa asba da hazil aurak min nahiyatin shar'iyya sai waɗannan takardu a fuskan shari'a sai suka waye gari bi musabatul musnadat lirasid sahibiha su ne a matsayin abun dogaro gaba da tsaro da kariya ga duk wanda yake da su su ne a matsayin zinaren shi da azurfan shi yanzu idan kana da salallan zinare dinare dubu to sai aka yi takardu na gwamnati da kowa ya yadda kowa ya amince yanzu waɗannan takaddun daidai suke da waɗannan kuɗin har sai aka waye da za ka ɗibi waɗannan dinarori da waɗannan dirhamomi ka je ka kai to ba sai dai ka mutu da yunwa mai fara ba zai baka ba kun gano wannan da kyau ko kuma ga su ne asalin kuɗin ba zai baka ba saboda yanzu a wajen shi ba kudi bane menene kudin waɗannan takaddun su ne aka yadda a hukumance malamai da kowa ya yadda kun ji asalin yadda matsalan ya taso to ga karatu ya karatu bayani ya koro kuma ga lokaci yayi za mu haƙura mu saurara anan sai Allah madaukin sarki ya kai mu katu na gaba muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum